ومن قام في صلاة الفرض إلى خامسة في الرباعية أو إلى ثالثة في الثنائية أو إلى رابعة في الثلاثية فإنه يرجع إلى الجلوس متى ذكر وسجد بعد السلام وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه فإن صدقه رجع ثم كمل صلاته وإذا كملها سجد بعد السلام وإن شك في خبر من سبح به سأل عدلين وجاز لهما الكلام اليسير بعد السلام من اثنتين بسبب ذلك الإصلاح الصلاة وأما إن تيقن الكمال بقي على يقينه وترك سؤال العدلين إلا أن يكثر, إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك, فيترك حينئذ يقينه ويرجع إليهم والله أعلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الخميس shahudu ga watan rabi'un awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da 21 ga watan goma shekara ta 2021 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka mai suna sulamul hudati سلم الهداة إلى معرفة أركان الصلاة نا الشيخ العلامة عثمان ابن إسحاق التوردي رحمه الله تعالى wannan darasi shine darasi na takwas a satin da ya gabata mun shiga cikin albabu thaminu fi mawadi sujud al-ba'di babi na takwas da yake magana akan wuraren da ake sujuda ba'adiyya bayan sallama to ba mu ƙarasa sa ba muna dab da ƙarshe sai lokaci ya yi to malam ya ci gaba da bayani cewa wa man ƙama wanda ya miƙe tsaye fi salatil fardi a cikin sallar farilla ba ta nafila ba a cikin sallar farilla ila khamisatin zuwa ga raka'a ta biyar fin ruba'iyyati a cikin sallah mai raka'a hudu kama azhar ko la'asar ko isha'i kaga dukkanin su raka'a hudu ne babu mai raka'a biyar to sai ya manta madadin ya zauna ya tafiya ya sallame sai ya miƙe zuwa ga ta biyar au ila salisatin ko ya miƙe zuwa ga raka'a ta uku fitsuna iyati ga sallah mai raka'a biyu kamar sallah asuba a ga raka'a biyu gare ta to madadin ya zauna ya tafiya sai yammanta ya miƙe zuwa ga ta uku bisa mantuwa au ila rabi'atin ko ya miƙe zuwa ga raka'a ta hudu fitsulafiyyati ga raka'a mai raka'a ga sallah mai raka'a uku ita ce salatul maghrib bisa mantuwa ko to duk waɗanga ɓangarora da aka ambata guda uku mala ya ce fa'innahu yarji'u haƙiƙa tabbas zai dawo ilal julusi zuwa zama mata duk lokacin da zakara ko ma zakara duk lokacin da ya tuna saboda ya yi ƙari ƙarin da kuma ba a neme shi zo da shi ba ya wuce iyakan sallah ko kenan ko ya ƙulla raka'an nan ta ya tuna to ya dawo baya ko yana cikin ruku'u ko yana cikin sujuda ta da ya tuna wannan raka'a ta ƙari ce to sai ya yi ribas ya dawo ya zauna ya sallami ya yi tahiya ya sallami to kamin wannan sai mala ya ce wasa jada ba da salami in ya sallame sai ya yi sujuda bayan sallama sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sannan sai ya yi sujudu assahawi saboda kaga ya ɗan yi ƙari kuma ƙari wanda yana da tsayi yana da yawa wa idza sallama al-imam idan liman ya sallame sallah qabla kamali salati kamin kuma ita sallar ta kammala ta cika to sabbaha bihi man khalfahu to a samu wani daga cikin mamunsa sai ya mai tasbihi sai ya ce da shi subhanallah fa in saddaqahu in shi limamin ya gazganta mamun ga da ya mai tasbihi ma'ana ya gamsu da cewa eh abin gada mamu ya mai ishara zuwa gare shi lalle haka nan na na cewa ya rage wani abu to raja'a sai ya dawo ga ra'ayin shi wannan mamun sun makammala salatahu sai ya cika sallarsa ya kammala abin da ya rage wa iza kammalaha idan ya cika sallat sajada ba da salami bayan ya kawo abin da bai yi ba to ƙarshe sai ya sujuda ba adiya saboda sallaman nan da ya kaga ta zamo ziyada yawwa tunda ba mahallin sallama na ya sallame ba ya ce assalamu alaikum sai babu ya ce da shi subhanallah sai ya tuna to bi mujarradin ya tuna eh sai tashi ya kawo raka'o'i guda biyu in ya gasganta shi amma in kuma bai gasganta shi ba shine za a faɗi yadda za a yi to idan ya cika shine sai ya yi sujuda ba adiya wa in shakka fi khabari man sabbaha bihi amma idan liman ya samu kwankwanto game da labarin wanda ya mai tasbihi shi wanda ya mai tasbihi ya nuna sallah bata kammala ba shi kuma liman a ra'ayinsa sallah ta mi ta cika to anan tunda ya samu shakka a yana ɗan da ra'ayi wani ɓangare sallar ta cika wani ɓangare kuma yana ganin bata cika ba to sa'ala adalai ni sai shi tambayi adalai guda biyu ya samu adalai guda biyu cikin masallatan mamun sai ya tambaye su wajaza lahuma kuma su adalan nan guda biyu ya halatta gare su alkalamul yasiru su yi magana ya kaɗan wadda ba za ta wuce kila jimla uku ba ko zuwa biyar shi ne magana ya kaɗan ma'ana ba surutu za su yi da yawa ba a iya tambaye su shin abinda wani ke ishara zuwa gare shi gaskiya ne ko kuskure in gaskiya ne kawai za su ce mai gaskiya ne sallah ba ta cika ba in ko ba gaskiya ba ne za su ce mai ba gaskiya ba ne sallah ba ta cika ba sai sun ba da wani labari ba to gaskiya imamu muna ganin sallan nan to to to nan ka in kalmomin sun kai yawa to sallar ta rushe tasu ba su da sallah to shine mala yake bayani anan ba'ada salami kuma koda ko bayan sallamewa ne ya halatta dai su yi wannan magana ya kaɗan minisnatai ne bayan sallamewa liman daga waɗannan raka'o'in guda biyu bisababi zalika saboda wannan abun wana za su yi wannan magana ne saboda tambayar da ya musu amma in bai tambaye su ba ka su yi magana saboda har yanzu cikin sallah aiki eh har yanzu li islahi salati saboda gyara ita wannan sallat tunda dai dama sun yi magana ne don a gyara eh to in dai ba magana ta yi yawa ba to sallah ba za ta ɓaci ba idan ya tambaye su sun ka tabbatar mai da cewa e abin da mamu ya ishara zuwa gare shi wanga da ya tasbihi gaskiya ne to shi kenan sai shi yi watsi da wancan shakka ɗin sai ya yi mi sai ya dawo ga ra'ayin cewa sallah ba ta cika ba ya kawo abin da babu sannan daga ƙarshe sai ya yi ba'adiya wa amma in ta ya kanal kamala to hali na uku idan shi liman ya samu ya ƙini cewa sallah ta cika kuma ga mamu ya mai tasbihi kuma shi yana da ya ƙini ba shakka ba eh yawwa to sai mala ya ce baƙiya ala ya ƙini to nan kan sai shi tabbata ya wanzu akan ya ƙininsa ba sai ya tambayi adalai ba sai shi watsi da wancan tasbihi da an kai mai tunda yana da yaƙini eh wata raka su'alal adalain sai ya kyale tambaya adalai guda biyu saboda su adalai guda biyu shaida ta za su bayar ko ba haka ba to dama shaida ba ta kai ƙarfin yaƙini ba yaƙini ya fi ƙarfi sama ga shaida shi ne mala ya ce amma illa an ya kasural nasu illa an ya kasural nasu sai in mutane sun yi yawa masu ra'ayi irin na mai tasbihin can khalfahu bayan liman bayan ya mai tasbihi kuma shi liman ya nuna sallah ta cika eh sai mutane sun ka nuna mafi kashi biyu cikin uku na masallacin sun ka nuna cewa lalle imamu sallah bata cika ba to nan malam ya ce fayatturuku sai shi bar yaqininsa hina izin wannan lokaci yaqinahu ya bar yaqininsa wayar ju'a ilaihim sai ya dawo ga ra'ayin jama'a saboda malamai na cewa at-tawaturu ya qata'ul khilafa duk sanda an ga samu tawaturi to gare ake komawa sai a bar sa abin nan ko ba haka ba saboda shi yana yiwa ya kinin nan nasa ya kuskure amma zai yi wahala su jama'a din a ce dukkaninsu sun haɗu akan cewa wai sallah bata cika ba kuma liman shi a bisa gaskiya eh kila a ce masallaci akwai mutum talatin ciki mutum ashirin duk sun tabbatar da cewa sallah bata cika ba sai mutum sai shi liman shi ke ganin cewa a shi yana da yaƙinin cewa sallah ta cika to ya ajiye yaƙini ne kuma ba zai tambayi adalai na ba sai shi dawo ya bi ra'ayin waɗannan mutanen guda ashirin saboda mujarrati ne wallahu a'lam Allah shi yafi kowa sani mala yace fa hazihi 20 mawdi'an to wannan wurare ashirin ne na kawo maka lissujudil ba'adi dukkaninsu ana yin sujuda ba'adiyya a gani can ga kabliya ya kawo mana sha bakwai da ya zo nan ga ba'adiyya ya kawo mana to kaga mun samu ƙari sama ga abin da muke karantawa cikin al'akhdari al'ishimawi hatta al'iziya malam ya faɗaɗa bayani amma duk da haka ya ce wa fi hazal ƙadari cikin wannan gwargwadon abin da na kawo ma waɗannan wuraren ashirin kifayatun akwai isarwa wadatarwa liman saba qatlahu min Allahi al'inayatu ga wanda al'inayatu kulawa min Allahi ga Allah saba qatlahu ta gabata gare shi ma'ana ya samu kulawar ubangiji to wanga bayanin da an kai ya isan masa shine mutumin da ya samu fahimtar addini wa ma ƙalla duk abin da ya zamo kaɗan wakafa kuma ya isa ya wadatar to khairun ya fi alkhairi mimma kasura wa alha daga abin da aka kawo ya yi yawa kuma har ya shagaltar da mai saurari ya kasa fahimtar abin da ake son ya fahimta to sai malam ƙarƙashin haka ya ce taznibun shine jela bi ma'ana shine mai littafi ya yi ilhaƙin wani bayani a ƙarshen wani fasali ko babi ko kuma littafi kamar a ce ta timmatun ma'ana akwai wani ɗan bayani wanda yana da alaƙa da abin da ya gabata amma ba ambace shi ba to saboda fa'ida sai a kawo shi wani lokaci su ce takamilatun wani lokaci su ce tatimmatun wani lokaci su ce nukutatun wani lokaci kuma su ce tazinibun daga zanabu ne akan ce zanabul arnab zanabul zaib eh shine wannan jela ta ta dabba to shine mala ya ce lautaraka salama shi wanda an ka ce shi ba adiyan nan to bayan ya yi ba'adiyya sai yammance bai sallame ba sai bar sallama min al-ba'adi daga sujuda ba'adiyya kawai yana yi wa sujuda tashi ɗaya tafiya ta to malam ya ce lam tabtul salatu ka sani ho sallah ta ba ta ɓace ba duk da bai sallame ba me yasa saboda dama ya riga ya yi sallama eh yanzu ta biyu ta zai yi eh yawo amma inda qabliya ta ya tashi dai bai sallame ba to ta baci don ita dama ciki hiki to qalahu abdul baqi mala abdul baqi shi ya faɗi wannan magana fi sharhi al-mukhtasar ga sharhin da yawa mukhtasaru khalilin wallahu a'lam to kaga wannan fa'ida ta wadda ba ambace ta a baya ba eh don mai tambaya na iya tambaya to idan ya sake yin sahauha eh a cikin sujudul ba'di to malamai sun ce dalilin da yasa an ga ce ba sallashe ba ta ɓace ba saboda sahau ne cikin sahau eh ga gani kamar yadda an ga tambayi ɗaya daga cikin malaman luga a an ga ce kuna da awar cewa in mutum ya san luga komi ya sani hatta addini ya ce kwarai kuwa ce to zan tambaye ka akan wata matsala ta fi kyau sai ka bani amsa mutum ne ya samu sujudu sahau a cikin sallah ma'ana ya raukanuwa a sallah ya zo zai gyara sallan ya yi sujudu sahau din kuma cikin sujudu sahau din kuma ya sake samun sujudu sahau ya ce eh to ai muna da ka'ida a ilimin sarf almusaggaru la yusaggaru saniyan idan an kawa suna tasgiri kamar kitabun an ka ce kutayyibun to shi kutayyibun din nan tasgiri ne na kitabu to ba zai a sake wani tasgirinsa ba kuma babu wani tasgiri da za a sake ya an ce tulaibun tasgiri ne na talibun to ba a cewa kuma tsulaibu din na a sake kaskanta shi zuwa ga wani tasgiri saboda haka ai ita sujudu sahwi an kawo ta ne sallah ce karama an ka kawo don a ɗora wani abu da ya zamo karaya a cikin sallah babba eh to shi yasa an ka ce in ka samu sahau to sai ka yi sujudu sahau to saboda haka bai yiwuwa ita sujudu sahawi din nan kuma a ce ita ma sai an sake mata sujudu sahawi to wanda shi ne eh ƙarye da gaba ɗaya tambihatun mala ya ce faɗakarwa ba ko guda ba faɗakoki ko tambihat shine jam'u tambihin al'awwalu tambihi na farko ko faɗakarwa na farko ilam ka sani anna sahawa fi salati lalle raukanuwa a cikin sallah ala salasati a kasamin kashi uku ne ya kasu kashi uku kashi na farko taratan wani lokaci shi mai sallah yasu yana rabkana an naqsi faridatin daga barin farilla wani lokaci mai sallah zai manta sai shi bar abinda ab farilla ko kuma rukuni min fara'idus salati daga cikin farillan sallah to idan ya bar farilla fala yujzihi sujudus sahawi anan sujudar raukanuwa ba za ta isa anhu daga gare shi ba ba zai ce ɗaya je ya yi sujudus sahawi shikenan ya gyara sallah ba a'a wala budda babu bakawa gare shi min al-itiyani bihi sai ya zo da abin nan da babu abin nan da bai yi ba sai ya kawo shi fa'illam ya zukur zalika in bai tuna wannan farillar da ya bari ba hatta sallama sai da ya sallami sallah au tsala ko lokaci ya yi tsawo sannan ya tuna to a nan kan batsalat salatu wannan sallah ta ɓaci duk abin da ka sani ba mun yi farillai baya ba to cikinsu mutum ya bari kuma bai tuna ba sai da ya sallame sallah to babu sallah sallah ta ɓaci sannan in bai sallame ba an gane kuma mahallin tadaruki yana nan sai ya kawo shi ko mahallin tadaruki ya wuce to sai ya kawo wata raka'a kenan zai jefar da wannan raka'at kamar yadda dai duk an yi bayani a baya to sai mali ya ce wa yabtadiha sai ya fari wata sabuwar sallah wannan babu ta na biyu wataratan wani lokaci ya su yana rabkana an na ƙasi fadilatin daga rage mustahabbi min fada'ilu salati daga cikin musahabban sallah kal kunuti kama addu'a al kunuti da ya faɗa a baya wa rabbana wa lakal hamdu ko cewa rabbana wa lakal hamdu wa takbiratin wahidatin ko ya bar kabbara kwaya daya wa shibhi zalika ko abin da ya kama da ire-iren wa'annan musahabban to su fala sujuda alaihi fi shay'in min zalika dukkanin musahabban nan babu wani abu da yake kansa na sujudu sahawi sallah tana nan lahiya lau babu abin da ya ɓata ta wa man sajada wanda ya yi sujuda li shay'in ga wani abu min zalika daga cikin mustahabbai wai dan ya bar mustahabbi qabla salami kuma yayi qabliya to batala salatu sallah ta ɓaci me yasa yace qabliya saboda abuna wanda ba a yi maimi yawwa amma da aka siye da ƙara wani musahabi ya yi sai ya yi ba'adi ya kaga wannan sallah ce ba za ta ɓaci ba ita ƙabliya ita ke da wannan saboda ragi ne wanda baya buƙatar a yi mai ba'adiyya a yi mai ƙabliya to sai malam ya ce a wannan kenan wa yabtadiha sai ya fari sabuwa sabuwar sallah wannan da yawa sujudu sahwi saboda barin musahabi wa tarata hali na uku bayan ya gaya muna halin barin farilla da halin barin musahabi to wa taratan wani lokaci mai sallah ya su yana rabkana an naqasi sunnatin daga barin sunna min sunanin salati daga cikin sunnonin sallah ina misali ka surati kamar inda ya bar sura ma ummil qur'ani tare da fatiha ya yi fatiha amma sai yammanta bai yi sura ba wata shahudaini ko yammanta lafazin tahiyoyi guda biyu ya yi zaman amma shi karanta attahiyatu lillahi sai yammanta da zama na harko da na biyu wali julusi lahu ba ko kuma yammanta zama zaman tahiyoyin guda biyu wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da ire-iren wayannan sunnoni dai masu ƙarfi haka to anan sallah ta bata ɓace ba falyasjud sai ya sujuda li zalika domin wannan abin da ya bari qabla salami sai ya yi qabliya aga ya kasa mana sahau gida uku inda mutum ya bar farilla da inda mutum ya bar musahabi da inda mutum ya bar sunna eh eh to kaga sunna ɗaya ce za ka bari mai ƙarfi to ita ɗaya ce sujudu sahawi za ta wakilce ta ba sai ka zo da wani eh eh abinda ka bari ba sai ka zo da shi ba sujudu sahawi kawai ta magance wannan matsala shi kuma musahabi ko waya ta ba yi ita kuma farilla to in mahallinta kusa-kusa ne to shi kenan sai a abin nan eh sai a dawo kamar kana ruku'u sai ka tuna baka yi fatiha ba to sai ka dawo sai ka dawo amma in har ka bar ruku'u ne ka shiga wani rukuni kamar sujuda to mahalli ya wuce yanzu sai dai wannan raka a yi jiha da ita a kawo wata sabuwa wasani tambihi na biyu faɗakarwa na biyu an na sahawa aidan yan kasimu ila kamsati a kasamin to sahawu kuma ya kasu kashi biyar ta wata fuska kuma wacce wata fuska ta ta daban to nan kuma zai sake kakkasa mana su kuma gida biyar al'awwal a fuska ta farko sahawun la sujuda fihi akwai raukanu wadda ba a yi mata sujuda saboda abin da an ka bari wala tu'adu salatu minhu kuma ba sai an sake sallah ba ba a yin sujudu sahawi sannan kuma ba a sake sallar wasani sahau na biyu sahawun la sujuda fihi ba a yi mai sujuda ba a diya amma wato adu salatu minhu amma kuma sai an sake sallah amma don kayi wannan sahau to ba za ka yi sujudu sahawi ba amma za ka sake sallah wasalisu sahau na uku sahawin ya sujudu lahu qabla salami raukan wadda zai yi mata sujuda ƙabliya ko wa in nasiya in kuma yammance bai yi ƙabliyan nan ba to fa ba da salami sai shi ba adiya fa in tsala in lokaci ya yi tsawo to tu'adu ita ƙabliyan nan da bai yaba kuma lokaci ya yi tsawo tu'adu salatu minhu to za a sake sallah saboda wannan abin da yammanta bai yaba warrabi'u sahau na hudu sahawin ya sujudu lahu qabla salami raukanuwa ce wadda ane mata sujuda qabliya fa in nasiya in kuma yammanta bai yi qabliya ba to fa ba'da salami sai ba adiya ta isa fa in tsala in ko bai yi qabliya ba bai yi ba adiya ba kuma lokaci yayi tsawo to fala shi alai babu komi akan sa sallar ta ta kubuta walhamisu sahau na biyar sahawun malam ya ce raukanuwa ce ya sujudu lahu da salami wanda zai masa ba'adiyya fa in lam ya sujudu bil qurbi amma in bai yi sujudan nan kusa ba ita ba'adiyyar to sajada mata ma zakaro duk sanda ya tuna sai ya yi eh ba'adiyya ya kamata shi amma sai ya manta bai yi ta ba can can can sai ya tuna to walau ba'a da shaharin ko da bayan wata guda ne ya tuna shi kawo ta a can cikin abin nan kuma walau ba'a da amin ko da bayan shekara ne to yanzu zai shiga sharhinsu tunda ya kawo mana su dunkule guda biyar ko don zai yi bayanin kowanne daga ciki fa'amma sahawun lazi la ya sujudu lahu to shi sahawu na farko wanda an ka ce bai mai sujudu sahawi wala tu'adu salatu minhu kuma ba sai an sake sallah ba ina misalin shi mala yace faka man nasiya iqamata salati kamar wanda yammanci bai iqama ba eh ta sallah aw raf'al yadayn ko yammanta bai daga hannu ba inda takbiratul ihrami gun kabbara harama aw ta'amina inda tamamil fatihati ko manta cewa amin lokacin da fatiha ta cika idan ya kammala fatiha ƙarshe to zai ce amin to sai mance bai faɗa ba sai manta bai faɗa ba auta kabiratan wahidatan ko manta kabbara guda auta hamidatan wahidatan ko manta ta hamidi guda sami Allahu liman hamida aw rabbana walakal hamdu ko manta rabbana wa lakal hamdu shi ma marratan wahidatan sau daya aw tasbiha fi ruku'i ko yammanci tasbihi cikin ruku'i aw du'a fi sujudi ko yammanta addu'a a cikin sujuda aw alqunuta ko yammanta addu'a alqunut to waɗanga gaba ɗayan su kakaf duk wanda ya bari babu sujudu sahwi kuma sallah bata ɓace ba sai an sake ba saboda daga mustahabbi sai sunna wadda take ba mai karhi ba eh to su kuma dukkaninsu ba a yi musu sujudu sahawi ana yin sujudu sahawi ne ga sunna mu'akkada ko kuma sunnoni guda biyu mara waɗanda ba mu'akkadai ba to sai sahawu na biyu wa amma sahawu lazi la yasjudu fihi amma raukan wadda ba zai yi mata sujuda ba wato adu salatu minhu amma sai ya sake sallah fakaman nasiyan niyyata kamar mutumin da yammanta niyya auta kabiratal ihrami ko yammanta kabbar harama au qira'atal fatihati ko yammanta karatun fatiha min raka'atin min subhi yammanci fatiha amma ga raka'a guda daga cikin raka'o'in sallah asuba guda biyu awil jumu'ati ko kuma yammanci karatun fatiha ga raka'a guda ga sallar juma'a kaga ita ma raka'a biyu ce awin raka'atai ne ko yammanta fatiha ga raka'o'i guda biyu minar ruba'iyyati daga sallah wadda adda raka'a hudu to me yasa ya ambaci asuba da juma'a da kuma raka'o'i guda biyu kun san a baya mun faɗa cewa malam mai askari ya kawo ƙauli kan cewa akwai saɓani wajen malamai game da karatun fatiha wasu na ganin cewa kowace raka'a wajibi ce a yi mata fatiha wasu kuma na ganin cewa a'a mafi yawan raka'o'in sallah to shi yake wajibi su samu fatiha kamar sallah ruba'iyya to in aka samu raka'a uku ko wace ta samu fatiha guda abba ta samu ba an kamanta to kabliya kawai za a yi to kaga asuba raka'a biyu ce idan raka'a guda bata samu fatiha ba kaga rabi abba a samu gaba ɗaya ba to shi yasa sallar ta ɓaci haka ita ma juma'a sannan ruba'iyya ita kuma biyu abba su samu fatiha ba kaga biyu kawai sun ka samu kaga an raba biyu ba a samu aka saro ba eh to shi yasa malai kawo wannan magana eh awin ruku'a ko kuma mutum yammanta ruku'u aw sujuda ko yammanta sujuda awil jalsatal akhirata ko kuma mutum yammanci zaman ƙarshe kwata-kwata bai yi shi ba tashi ɗaya ya tahiyati bai zaman ƙarshe ba awil salama ko yammanci sallama to duk waɗanga in lokaci ya yi tsawo to babu wani sujudu sahawi sai dai a sake sallah kawai saboda na harko wanda bai niyya ba dama bai shiga sallah ba wanda bai kabbara harama ba dama bai shiga sallah ba don ba a sallah babu niyya ba a sallah babu takbiratul ihram eh ita kuma fatiha ga asuba rabin ta ne gaba ɗaya bai samu sallah ba to kuma hatta malaman da sun ce a ba dukkanin sallah fatiha take wajibi ba cewa sun kai sai in mafi yawan raka'a kenan asuba ba ta ciki juma'a ba ta ciki ba ta cikin wadda wai in kamanta fatiha kawai za ka yi kabliya ba ta ciki saboda su raka a biyu gare su amma sallah mai raka a hudu ko mai raka a uku sai zan mafi yawan raka'o'i sun samu fatiha ɗaya abba ta samu to shine wasu malamai sun ce kawai kai kabliya wanda yana nan cikin askari to sai na gaba na uku kenan wa amma sahawul lazi yasjudu lahu qabla salami amma raukan wadda zai mata qabliya to shine fa in nasiya in ya mance qabliyat fa ba'da salami sai yayi ba'diya fa in tala in kuma bai yi ba qabliyat bai yi ba'diyat ba kuma har lokaci yayi tsawo to tu'adu salatu minhu yanzu sallah gaba ɗaya sai an sake ta to nan ne malamai sun ka ce nan a wannan babin sujudu sahawi wajibi ce to shine za a faɗa shine yace fa kaman nasiya salasa takbiratin kamar wanda ya manta kabbarori guda uku banda kabbara harama kaga sunna wajen uku kenan to duk sanda sahawi ya kai an bar sunna uku to nan sujudu sahawi ta zama farilla ba sunna ba ta zama farilla amma sunna biyu ko sunna guda mu'akkada to nan tana nan sunna kamar yadda za a yi bayani sai ce ausalasa ta hamidatin ko yammanta ta hamidi uku shi ma kaga sunna uku ne au sami Allahu liman hamidahu kazalika ko yammanta sami Allahu liman hamidahu shi ma sau uku au lijassatal wusta ko yammanta zama na tsakiya na farko koyan manta zama na tsakiya na farko to waɗanga duka in lokaci ya yi tsawo ya tuna zai yi mi sallah ta ɓaci a magana su juda aka yi ba yanzu sai dai sake sabuwar sallah saboda mi dukkaninsu sunnoni ne domin shi zaman tsakiya za mu ga kaga akwai kabbarayi ne shi zaman kaga sunna ɗaya kenan sannan ga lafazin sunna sannan kuma ga zaman sunna to idan ya zamba yi shi ba sai bayan ya sallame har ya fara wasu harkoki kila ya ci abinci ya gama sai ya tuna to ya take koma hi wata sabuwa don sunnoni yanzu sun yawa to a nan ne malamai sun ce sujudu sahawi wajibi ce farilla ce wa amma sahau amma sahau na hudu allazi yasjudu lahu wanda zai yi masa sujuda qabla salami gabanin sallama fa in nasiya in yammanci qabliya din fa ba'dahu babu komai sai ya ba'diya ta isan masa dama mai lawali ya ce wasu ha'in kuddima au ukhira wurin qabliya kai ba'diya wurin ba'diya kai qabliya sahat salatuka sallah ta inganta wa in tsala in lokaci ya yi tsawo sannan ya tuna falashe a alaihi babu komi a kansa kenan sallar ta yi kaga saɓanin waccan fakaman ga misali kamar wanda nasiya suratan wanda ya manta sura guda au surataini ko ya manta sura biyu au ta hamidataini ko ya manta ta hamidi guda biyu au ta kabirataini ko ya manta kabarbari guda biyu au ta shahudaini ko ya manta lafazin tafiya guda biyu wa qad jalasa lahum amma fa ya zaman lafazin ne bai samu yayi ba aw sirra fi ma yusirru yusarru ko yusirru fihi aw sirra ko ya manta asirtawa fi ma yusarru ko yusirru a inda yake asirtawa ko inda ake asirtawa fihi a ciki aw jahara ko ya manta bayyanawa fi ma yujharu fihi a inda ake bayyanawa kenan can fi ma yusarru yahi fi ma yusarru fihi a inda ake asirtawa aw jahara ko ya manta bayyanawa fi ma yujharu fihi a inda ake bayyanawa kaga dukkanin su babu wanda ya kai sunna uku ko to duk waɗanga gaba ɗayansu in yan manta to in kusa shike eh shikenan kila ya riga ya yi magana yanzu ta koma ba adiya sai shi ba adiya kawai amma in lokaci ya riga ya yi tsawo to sujudar ta faɗi amma sallah na nan lahiya lau to ita kuma wannan sujudu sahwi ita ce malamai ke cewa sunna in ka karanta littafin fiqh ka ji an ce sujudu sahwi sunna to wannan babi suke magana banda wanga babi can ta zama farilla in sun kai uku eh yawwa tana nan sunnata ai ba za ku kuma sallata ta ta abin ta kubuta to sai ta ƙarshe ta biyat wa amma sahawul lazi ya sujudu lahu ba'da salami amma raukanu wadda zai wa ba'diya malam yace fa in nasiya kuma in yammanci ba'diyan nan to famata ma zakarahu duk sanda ya tuna ana bi ne ba'diya walau ba'da shaharin koda bayan wata ɗaya ne sai ya yi ta shine faka man qama ila khamisatin kama wanda ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyar sahiyan da raukanuwa azhar sai raka'a biyar ko misali aw sallama min raka'ataini ko ya manta ya sallame daga raka'a nawa biyu sahiyan shi ma da raukanuwa da an ka tunatar da shi sai ya tashi ya kawo cikon to bayan ya kawo cikon kaga ya kamata shi ba adiya ko to sai tashi ɗaya tafiya ce sai bayan lokaci mai tsawo sai tuna shi an taɓa bi ne ba a diya bai yi ba to ya dawo ya yi ta amma inda ma hada cikin sallar bai kawo ta wannan sallar ma ta roshi a a ya yi abin da ake bi ne na bashi abin da ya kamata shi su ji da sahawi bai samu ya yi ba au akala ko yana sallah ya ci abinci da mantuwa au shariba ko ya sha abin sha da bantuwa kaga nan duk an ce shi ba adiya au jahara fi ma yusarru fihi ko ya bayyana karatu inda ake asirtawa nasiyan duk yayi su bisa mantuwa au dhahika fi salati ko ya dariya a cikin sallah nasiyan da raukanuwa a gun malaman da suke ganin dariya da mantuwa ba ta bata sallah shi malam yana cikin su ya saba ma jumhuru na malikiya don su malagiya mafi yawancinsu sun tafi akan cewa dariya a cikin sallah ko da gangan ko da mantuwa sallah ta baci to amma akwai masu ganin cewa tun da dai an ce rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana ta mai rangwami to shi kaga mala ya dauki wannan kauli to duk waɗanga in ya tuna ko yaushe ne sai ya ba'diya saboda su duk ƙari ne abin da ya sa malamai suka ce saboda ita ba'adiyya dama sallar ta cika wani abu kaɗan ƙara sama an gane ƙabliya kuma can da kabbar sunna uku an ka ce tana lalacewa dama ba ta cika ba kaga abin da adda na ƙasu ya yi matsala eh ya yi matsala wallahu alam Allah shi ne mafi sani to sai mu tsaya ga tambihi na biyu wani sati sai mu tashi wasalisu tambihi na uku eh insha Allah sai mu ga abinda zai kawo mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم شكرا نعم ايه امم na'am na gyara gaskiya kuma ga jama'a suna ƙwarai kuwa Mm. Mm. Mm. Mm. a bai halatta ba ai sallah ta taro shi don dawowa ga ra'ayin jama'a dole ne in har bai dawo ga ra'ayinsa ba bai da sallah da haka da ya kai su sai su tashi su cika sallar su ko su sa wani ya karasa musu ko kowa ya cika da kai ne a bai da sallah bai da sallah nan wajibi ne dole sai ya dawo ga ra'ayin jama'a don gaba ɗaya cewa an kai ya bar yaƙininsa yaƙinin nashi gaba ɗaya yanzu ya aje shi bai aiki a ina rashin karatu ya yi a ya yi kuskure inda yana jin shawara a yabe ta tambihi ya dawo ya biya sallan nan da aka biya ta saboda nan yaƙini ne bai aiki fayyattu ruku hida izin yaƙinahu haka mala ya ce saboda haka yaƙinin nasa kwata-kwata ya yi watsi da shi kenan baya aiki to in ya dawo ya ce aiki a kansa ya aiki bisa banza saboda haka bai sallah ba ana samun irin wayannan masu cijewa wasu kuma galibi zaka ga rashin karatu ne yake jaya waɗannan abubuwa ko kana da yaƙini in dai ka ga ra'ayin jama'a ya yawaita to a je yaƙini ka sai ka dawo ka bi su shi a shari'a wannan saboda abinda shari'a ke kallo a hankali ya fi halatta a kuskurantar da shi sama ga su a ce kila an samu mutum goma sun faɗi kaza an samu mutum guda ya faɗi saɓanin abinda sun ka faɗa to hankali da al'ada da shari'a karan kanta an fi halatta jingina kuskure ga mutum ɗaya saboda sama ga saboda ga jama'a to wannan shi ne na'am ya ta sallaka a sake tsama kuma a sake farko sallah a da bisa ga wani dalili to inda haka yiwa haka sai in ya san da gangan ya shigo sallah kila bai da tsalki ko kuma ana biya ta yi wata sallah ba bisa mantuwa ba kuma to yana yiwa amma in dai mantawa na yi to sallar tana nan dama ɗora ɗaya za a yi eh shi tashi ta samu matsala amma su ma mu tasu tana nan duk wanda an kasa ci gaba ɗaya zai yi kila ya zata ya yi arwalla sai ya sai da ya fara sallah sai tuna shi arwalla ta walwale ko kuma kwata kwata ma bai yi ba babu shi lalle babu shi babu shi in haka ya faru to dama asalan shi sallah ce bata kullu ba kuma bisa ganganci yayi bisa ganganci yayi to ana samun irin wayannan abubuwa eh eh na'am to
wurin ta yana yake salami a ɗaya sauran yanzu mm su kuma sun kai jira sun kai jira a
to mi mi hika jira shi wani sai ce mai sallama sallama
subhanallahi ya fi sallama ya yi
ah an jara ba kuma salami a ɗaya kai wani ce mai sallama sallama kuma sai sallami
to shi wanda ya ce mai sallama bai tunanin kenan komi ya faru
shi wanda bala wani a ciki su tabbas su sun ce wala su kalla sallama ta yamma ya hanyar kalla
amma bai san wanda zai yi ba ba bisa yanzu yi ba to ai sai shi tambaya Mm, tambaya zai yi dama ko kana cikin sallah ne ƙarshe ka samu wannan abin ya bi jiro ma to ya halatta ka yi magana saboda in ka sallame bisa ga shakka misali ka yi wuta ka ce bari in sallame daga baya in tambaya to sallah kuma ta ɓaci eh mm. e ya halatta tunda ya yi shu sai a ce mai ya halatta sai a yi mai maganar da yake iya fahimta in an san an yi mai tasbihi yana iya tuna to tasbihi ya wadatar in kuma an ga san tasbihi ma bai nabbahar da shi to sai a haɗa mai kalmar dai da zai fahimta sai shi gyara sallah amma ka a bari ya sallame bisa shakka don ita sallah ma damar aka sallame ta bisa shakka ta cika ko bata cika ba babu ta Mm. dole sai an yi sabuwa wannan shine matsala kuma wannan yana yawan faruwa ga masallata so tari mutum zai sallame bai da yaƙinin ta cika ko bata cika ba yana yawan aukuwa ga mutane wallahi yana yawan aukuwa ga abubuwa ne wani sai kaga in ya sallame sai kaga wai ya zo yana ba'adiya ai ba'adiya ba ta da wani amfani sallar taka ta riga ta ɓaci a yi haka wasu ke yi sai su ce to bari su sallame sai su yi ba'adiya suna zaton wannan ba'adiya wai za ta gyara waccan matsala to ai tun lokacin da ka sallame an samu matsala sai in ka sallame ne sannan shakku ya zo ma to nan ba'adiya za ta yi amfani Mm. kai sallah la sallah tana da abubuwa wallahi bala shi na wallahi malam to ko an zagara zu malam ba sa ba sa tsayi eh kuma sai matsala ta auku sannan na za a ga ana kokarin waya za a yi a walwale ta in an sa darasi ba sa zo ba sa yi ba sa tambayan malamai dole rikici ya yi yawa Mm. amma wallahi sallah malam tana da hadari to abu wata tambaya to amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh